wannan ba wani yake cewa assalamu alaikum bala malam ya hukuncin mai yin sihiri a addinin musulunci matsafi kenan tsafi kafirci ne yana aikata kafirci kenan an gane ko haramun ne bai halatta ba واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أهلنا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منه وما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون كما أن آية في سورة البقرة فواتبعوا ما تلي الشياطين على ملك سليمان sai ka je ka ji abinda malamai suke ta faɗa dangane da hukuncin sihiri matsafi mai sihiri aikin kafirci yake idan limami ne a unguwar ka daina bin sallah farai da gaske akwai haɗari yawwa kuma kana da yadda za ka yi masa wa'azi ka yi masa wa'azi wannan ya ce da Allah malam sallar juma'a wai an fara hudu ba ba za a yi mata nafila ba za a iya yi akwai hadisi sayi cikin sayil bukhari zala ce idza jaa ahadukum aljuma wal imam yakhutub idan ɗayan ku yazo sallar juma'a alhalin liman yana hudu ba kar ma ya zauna sai ya raka biyu umarni ma annabi ba so ya halatta kai akwai ra'ayi na malaman fiqh wasu da suka ce kar ayi to amma dai fal qawlu qawlu rasulillah sallallahu alaihi wasallam magana annabi ita ce magana sihiri din nan tana da muhimmanci yan uwana mu kiyaye ba don komai ba saboda akwai waɗanda suka mai da sihirin sana'a su sai kaga mutum mugun matsafi ne amma ana zuwa ana gaishe shi ana masa fadanci yana dafa mutane abinci yana kawo musu ana haduwa a kofar gidan saboda matsafi ne shi saboda yana samun kuɗi yana kifa alhazan birni yana kifa 'yan siyasa da 'yan kasuwa yana cin kuɗinsu da sunan yana musu tsafi yana musu sihir akwai wanda ya shahara da wannan abu suna nan da yawansu so mutum mabarnaci a cikin al'umma bai kamata a ma sake masa fuska a nuna masa wai shi wani bane ba mu'amala ma ya kamata a nuna masa cewa ba mutumin kirki bane warai da gaske har ya je da wani abu ko ya kawo muku ya ba saboda ya rena muku hankali ya je ɗebo kuɗin haram ya zo ya ba ku abin da yake faruwa mutane al'amura sun lalace yanzu mutumin da yake baya da gaskiya a zalimin mutum macuci dan ta'adda mabarnaci maciyin haram shi ake zuwa a kewaye ana masa fadanci ana girmama shi ana binsa wanda abin ya akasa ya juya kenan su kuma wannan ba daidai bane wannan goyon bayan mabarnata ne ya kamata mabarnaci a ango su ya gane cewa abin da yake barna ne tunda garin musulunci ne babu ba garin kafirci ba ne ba garin kafirci ba ne so tsafi ba addini ba ne kuma tsafi ba sana'a ba ce ba kuma ya kamata mutane su nesa da wannan su nesa da aikin su nesa da zuwa a yi musu tsafin su nesa da masu yin kuma kuma lallai ne a bayyana musu a duk inda suke cewa matsafa ne har ka ɗauki yarka ka bashi saboda yana da kuɗi ka ba mushirki yarka mushirki cikakken mushirki tsafi ba abu ne mai kyau ba muna fatan Allah gyara mana halin mu kuma ba sa gamawa da kyau rayuwar sun lalacewa take karshe dole sai an wulakanta dole sai an wulakanta harkar bokanci ba ta kaiwa mutane za su je su kama sana'a su je su kama sana'a su shi fi maka alheri kurum malam magana limanci da kai da maganar fifikon alkur'ani da sunna a wajen limanci ce na ji wasu malaman suna karawa da kyawun sutura da tufa da kyawun jiki shin akwai hadisai ne da ya zo akan haka wannan karin bayani ne na malamai kuma abu ne mai kyau kwarai da gaske amma dai ba cewa aka yi wanda yake da wata illa a jikinsa in yi sallah Allah bai zai karba ba amma yana da kyau liman ya zama yana da kyakkyawan hai'a mana ya kamata liman da zai zo yana jagorantar mutane sallah kullum ya rinka zuwa cikin kazanta da datti ko babu sutura mai kyau babu kamala ai bai kamata ba shi fa jagora ne ai ya kamata ai koyi da shi kuma innal musalli yunaji rabbahu mai sallah ba gana yake da ubangijinsa ba ya kamata mutum zai gana da ubangiji ya zo cikin kazanta kaga mutum in zai kare kwalliyarsa zai tafi daurin aure ne ko zai tafi kasuwa amma in zai je masallaci sallah a unguwarsu sai je nemo matacciyar riga ya saka ba haka ake ba yawanci mutane ku lura sallah asuba inda ba dan ma yanzu Allah jarabe mu da sanyi ba idan mutum zai zo sallah asuba ya je dauko ta tsoho babbar rigarsa da yake rufuwa da ita diyawun bacci ya je race ta zo muku ita saru da ita zai zo sallah amma in zai tafi kasuwa lokacin zai cire a adaka ya saka in zai je ɗaurin aure lokacin zai sa mai tsada amma in zai taho sallah ko ya dawo daga kasuwa zai je sallar isha'i zai je majalisi sai ya cire rigar mai kyau ɗin sai ya sako matacciyar riga sai ya zo muku masallaci ya zo gurin karatu kawa mala mutum ba ya kamata ya caje kansa wallahi hudu zinatakum inda kulli masjidin za ka je masallaci ka sa sutura mai kyau ka fesa turare ka asuwaki je masallaci ka zauna a sahu kowa na sha'awarka ta fayi amma a ce mu adam mu kullum sai a ɗaurin aure sallah da za ka je gurin ubangiji ka gana da Allah ka tafi da rigar bacci wani ma wallahi da gajeren wanda yake zuwa ko ba ka bani mutum ya sa irin dogon rigana da gajeren wanda zikitar da shi biredi a leda ba daidai bane wannan wani sura adab ne yanzu an gaice shi daurin aure ko wani taro zai gana da wani ko dan siyasa zai je daga jerin wanda da wani dogon rigar to sallah ita ce za a rinka mata haka dole sai mun gyara fa to al'ada mutanen wani lokacin ma mutum wallahi wani sai sako dan gajeren wanda da shi da shi babbar riga haka zai zo tsautsayi san an yi rukuyi bai rike babbar rigar ba kan shi jaki da jakarta kaga ba jiji bane ka sa kayanka mai kyau sa suturarka mai kyau ka zo masallaci a yi sallah da kai Allah ya albarka wa suturar da zaka sayi ta ka tsofar da ita a sallah wani ya ce aini in na ɗinka kayana sabo abin da nake fara yi da sababbin kayana sallah wallahi ya ce wallahi in na ɗinka kayana sai na yi kiyamun laili su alkawari ne kafin na je wani idi ko na je wani sallar ai ko na je wani ɗaurin aure ko na abu da daddare zan ɗauki kayana in zuba su ne kiyamun laili na sallah da su in ajiye in ce alsa albarka sai in fitar su kaga ba nasi ne ya ce sai ya yi haka ba amma dai dan ya nuna girmama ubangiji so yana da kyau limami ya zama yana sutura mai kyau shi yasa za ga da Allah ji gayya mu da kakannin mu duk inda kaga limami da rawani za ka shi liman da rawani da sandarsa a hannu ko da ba kowa zai da ba amma da sandarsa a hannu ko doguwar rigar nan da wahala wallahi limaman mu na dadi iya da kakanni kaga suna sawa ba za ka suna sawa ba da babban riga da rawani duk inda aka shi an san liman da dan carbinsa a hannu ba haka bane kamala banda carbin amma ai rike carbin rike carbin aibin da abin nan kar wani ya ce malam ya goyi bayan carbi su amma yanzu ba abubuwan suna yin baya baya baya ku fahimce ni da kyau ba cewa nan in kai sallah da karamin kaya bai ba yayi yayi amma liman ne yana da kyau ya zo da kamala da sutura mai kyau amma yanzu rawanin ma duk an kaurace masa yan limaman ma da na gargajiyar da na sunna ma duka gaba ɗaya ma ba a sawa kaɗan ne za ana sawa kaɗan daga cikin alƙalai sun suke ɗan ratayawa haka abin amma yana da kyau a rinka sawa don a nuna bambanci daga ko fada ne ba a coci in yana yawa mutanen sawa a kayansa daban ne ba ƙwarai ko da gaske kayan shi daban ne wata riga suke sa mai malafa malafa haka a jikinta saboda daban ne so yana da kyau mu respectin addinin mu ba laifi bane dan mutum ya sa ya sa sutura mai kyau ya yi kwalliya ya sa turare ya yi ibada wannan ba laifi malam da Allah kai mun karin bayani akan jiyar gawawaki da kai bayani a karatun da ya gabata a kace wai an sa mace a baya to shin a bayan liman ne ko a bayan yaron ba a bayan liman ya za a sata a bayan liman kuma kai a bayan yaron da suka yi sallah lokacin da muka ce maza ake gabatarwa ko ba a bayan liman ba bayan liman kuma kafa zai mata a gaba ne ko wannan ce da Allah wannan ta ce da Allah malam daga ɗalibarka mai sauraron ka ko da yaushe ina neman addu'a a bisa larura da ta same ni Allah ya yi mu ubangiji Allah ya yi miki Allah ya yi miki Allah ya yi mana gaba ɗaya larurorin mu wannan ce assalamu alaikum malam na bukata a taimaka mun addu'a da sauran yan uwa ina fama da ciwon wasu wasi yana damuna Allah mai da malam gida lafiya Allah ya yi maka ubangiji Allah ya warkar da kai amma in kana da wasu wasin ka rinka karyata abin da shedan yake gaya mun shine zaka warke kuma wannan yaro ne ya rubuto ce malam kayi magana a baya kayi magana akan malaman makarantu malaman makarantu da yan sun shiga aji ake tashi ana moni sa yace to ni malam ajin mu malamin in baka tashi ba zai maka abin nan har ma ya sa a kori mutum to ya zan yi ba komai tunda ka san ba kyau kuma kana kin abin a zuciyarka kuma in baka yi din ba za a cutar da kai sai ka tashi kai din kana ki amma duk da ka ga kafa ki idan sa baya gani kai zaman ka kare da gaske kuma malamai kuna koyarwa a makarantu kuma kuna zuwa gurin ilimi yana da kyau ku rinka dabbakawa ba daidai bane wai dan za a gaishe ka wai sai an tashi in ka shigo sai an tashi a miƙe wannan yahudanci ne wannan yahudanci ne wannan ba wannan yake cewa don Allah malam ya halatta idan ranar haihuwar mutum ta zagayo a ce masa happy birthday ko me ya kamata a ce masa a doron shari'a kuma an gaya masa wace ran amsa ya kamata ya ce to ya aka yi aka san yau ranar haihuwar ta ce ta zagayo kai ka faɗa kenan almuhim wannan wani happy birthday da wani biki da yake wannan yahudanci ne ba addini bane mutum mutumin kirki bai kamata ya wannan ba kuma ko mun girma mutum ko mun kudin sa ko mun mulkin sa ko mun matsayin sa ko waye shi dan an yi masa baya nuna wani abu daidai ne ba addini bane gargajiya ce da maguzanci da yahudanci ku guje shi yahudawa ne suka kawo suke yi mu ko musulunci ya ce mu saba wa yahudu mu saba musu kai yanzu da kwanakinka suke karewa shine za a zama maka hafi haka ne mana wala kwanakinka ya fuska tafi wai ya yi shekara saba'in a duniya za a yi bikin happy birthday za a kashe naira miliyan saba'in duk shekara ɗaya miliyan ɗaya ke talakawa za su je su cika jitin da ba su saba ci ba kai da kwanakinka suka kare kuma a zo ana maka murna duk wanda aka zo ana ce ma happy birthday fa kwanakin su tafiya suke raguwa suke tunda duk ranar da aka haife ka an riga an kayyade iya kwanakin da zaka yi to ka ɗebi wani shauɗi a ciki ka ɗebi shekaru kuma a zo ana maka murna ai sai dai a maka jaji a ce ka wani kuma kwanakin ka sun ragu ina jin in the normal sense ne abin da ya kamata a yi ko ya ka bane ba to amma da yake yahudanci ne kasan shi kwakwalwar ba yahudu ya kaci giri ba sai a zo a yi abba hankali a ciki a zo ana maka abin nan a zo a yi ma baka daɗe baka mutu wallahi kuwa ko kaga yaro ana ta koya wa yara yahudanci yara ƙanana yan firamare a gida wai sun yi shekara goma wani ya cika shekara bakwai wani ya shiga abin nan sai a ce wai tattaro abokanansa za a yi fati wai za a yi mai birthday har invitation suke bugawa saboda tsabar goyon bayan abin nan ai kamar yahudancin da mutanen nan suke ne wai mutum wai ana wai bikin wai wai new year wai shekarar musulunci ta zo ba a komai ba shekarar musulunci a garin nan an yi shekarar musulunci ko ba a yi ba ba mu ji labari ba wani mai mulki ba wani mai sarauta ba wani wanda yake ai wani abu shiru miskire ne kawai suke ta aikawa new year new year new year amma a zo a kashe kuɗi a yi taro a yi wane ne akan yahudanci yahudu wallahi yahudu ina gaya muku wannan da babban baki da wasali wallahi mutum bai nesa da irin wani abu sai ka waye gari ka tashi a tutar yahudawa suna nan yahudawa wannan malam suna yakar mu suna kashe mu suna illata mu suna mana barna amma muna goyon bayan su yanzu abun bakin ciki fa najeriya yanzu cewa aka yi ana a duniya amerika da ingila da ina ne ana kokarin a tabbatarwa daular palestinu daula ɗinsu mai zaman kanta ko ina son nuna muku cewa ana so a mai da mu yahudawa a ƙasar nan ba mun yi da gaske ba sai aka ce wai sai dai a voting ƙuri'a za a yi ko ƙasar da take so a yi wa falastinu a bata dama wai sai an bata dama fa ta kafa daula tata ta ci gashin kanta ta daga hannu wacce kuma take son isra'ila ta ci gaba da abin da take yi a yanzu na azabtar da falastinawa to ta daga hannu wallahi wala sunnacin yahu da suwa suka bugo wa waɗannan mutanen nan fajr zama wallahi wai Najeriya wai ta daga hannu wai wai tana goyon bayan Isra'ila a wannan satin abin da akai wai Isra'ila suke wai yanzu mu nan a matsayin na yan Najeriya nan gaba ɗaya fa ka duba mu musulmi fa 80% amma an daga mana hannu an ce mun goyi bayan Isra'ila ta je ta kashe abin nan ta kashe Falastinawa abinda fa aka yi kenan wannan wannan wannan sati shine ma aka yi aka yi ta al'amali ma mai suke ta hudu ba a juma'a cewa Allah ya isa mu yadda ba kaga yahudanci ne wannan yanzu duba naira ɗari naira ɗarin nan da aka yi tsawa ku duba tuta Isra'ila ne ba ciki ku duba sosai ku gani wannan abin da yake tsakiya din nan Isra'ila ne a ciki ka duba da kyau ka gani wannan rubutun a jama'a da yake jiki ba an rubuta naira ɗari wannan wai kalmomi ne larabci wai a cire su kuma an cire su me alaƙar Najeriya da Isra'ila da za a zo a ɗauko mana tutar Isra'ila a zo a sa mana ku je ku duba tutar Isra'ila yadda take ku duba wannan naira ɗarin tambarin da aka buga a cikin menene shi sayin ne na Isra'ila saboda kawai a mai da mutane Yahudawa kuma amma duk da haka sai mu zo kuma muna goyon baya Amerika Ingila ne in ka ga suna ta ihu happy new year happy wane ne wane ne to me alaƙar musulmi da yin wani abu tsakani da Allah fa so ina gani ya kamata mutane su zama masu wayewa masu sani ya kamata kuma mun ga abu wanda yake ba daidai bane ya kamata mu ki abun bai kamata mu shiru ba tun wani mara gaskiya ya zo ya faɗi rashin gaskiyarsa saboda jahilai wanda ba sani bai su ɗauka daidai ne ya kamata a nuna cewa ba daidai bane kuma malamai ya kamata shiga gidajen rediyo da kafafen watsa labarai da duk inda suka samu dama sai Allah wadare da wannan tsiyar da aka yi don tsiya ce ba ta da wani amfani wani hafi ne ya yahudanci ne ba musulunci bane ba addini bane bai da wani amfani kuma kuma ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara ɗabi'unmu mu gyara halayenmu wani ina mamaki wani mutum musulmi mutum ba zai yi abin da ba zai yi abin da zai karfafa al'ummarsa da musulmansa ba da jama'arsa ba yanzu ba babu arnin da a kudu fa zai zo ya je ya hafi new ya da musulunci ba babu wallahi babu wani arni da zai je a kudu akwai kun taba ji ko kara sun yi wani wani a kudu ya je ya ce yau wani arni ko wani gwamna ko wani sarki ko wani mai kudi ya ce bari ya je bari ya je ya hafi new ya da musulunci kun taba gani sun yi to a gaya mana wannan hafi new ya din daga gidan wace fito shine Allah yace ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi ga kuna kuna son su amma su ba sa son ku Allah kyauta kalubale ne akan ku samari matasa masu tasowa nan gaba ku ne za ku rike komai dole ne ku zama masu addini masu bayinta ka zama waye ka zama wanda ka san ya kamata kuma ka bari ka daina bari a rena ma hankali su kansu dauke ka baka da hankali su dauke ka baka sai saboda za su ga baka da hankali ne kai sa ga addini na kama baka damu da shi ba Allah ya mana mai kyau wannan yake cewa malam assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara mana lafiya yace da Allah malam akwai wani abin da mata suke wai sunan sa wai filawa da mata suke a kafa da hannu da kuma wajen biki idan za su je gidan biki yace malam yanzu haka har an ya kai ga mata suna zuwa wajen maza yan daudu suna yi musu wannan fulawa din a kirjinsu da da kuma dai jikinsu haka ishe da Allah malam yana da kyau a jawo hankalin iyayenmu mata da iyayenmu maza da su ja hankalin 'ya'yansu a daina zuwa ana yin wannan abun da kuma ɗauko makaɗa da ake yi su zo su ta kaɗe-kaɗe yayin biki a zo ana kiɗa ana rawa maza da mata wajen ce muryar biki Allah mai da malam gida lafiya amin wannan nan waye na faɗakarwa ne ina jin wata barna ce da yaga ana yi din na farko dai haramun ne wata mace ta kai jikinta wani namiji ya taɓa ta ba dan daudu ko dan wuta ne shi yawa ina jin ba wani dogon shari kowace mace ta sani wadda take garin nan ne ba kafura ba ta san cewa bai halatta ta je ta bada jikinta a je wani ya mata ba na samu labari wani ya gaya mun cewa akwai inda ake zuwa suna kai kansu kunshi ma ana musu kuma maza ne masu kunshin akwai inda ma kitso wani kitso ne na daban na style kuma wai maza ne wai masu yi suna zuwa akwai wannan fulawar da ake cewa suna yi sai a je a samu maza to wannan ya mace yan daudin ya yi akwai inda ma ba yan daudin bane suke yi yanzu mutum da hankalinsa ba turu aka kwanto shi ba ya bar yarsa balagaggiya ta tafi wani wajen wani kato dan daudu wai ya je wai ya mata wai fulawa wai fulawa komai haba malam ni ina ganin wallahi malam matsayin mu ya wuce wannan wallahi tsakani da Allah yanzu mutumin ƙauye wallahi zaka je mutumin ƙauye fa bai zai wannan abun ba me yasa mu a birni zamu rinka wannan ƙauyencin ba yanda za a mutumin ƙauye ya je dauki yar da budurwa shi yasa zaka a ƙauye ma wani lokacin sun ma fi mu tsaron ƴaƴan nasu sun koya wa yaran su kunya duk wacce ta kai kanta wajen wani namiji ya taɓa ta ko shafa ta ta yi zina fa annabi ya ce aliyu tazni wa zina albatsh hannu yana yin zina me zina hannu tabawa kamawa sunan ki mazinaciya kuma kai ma din mazinaci ba fulawa ba ko ko alkama ce kake kai zina kuma a gaya musu da babban baki da wasali akwai hadari kuma ana jiya wa mutum tsoron rayuwarsa ba ta yi kyau ba dan fusa ta Allah wanda yake fusa ta ubangiji kada ya taba tsammanin cewa wai rayuwarsa za ta yi mai kyau so Allah Allah mutane su ji tsoron Allah su kiyaye mutuncin su kuma yanzu kai kai miji kai da zaka yi aure amaryar ka fa da zaka aura a dauke ta a mika ta gurin wani ya je shafa mata me ya shafa mata wata masifar kai mataka mataka ha babawan Allah mataka ka ga mace malam balagagiya ta dauki kafarta ta miƙe wai ana mata kunshi namiji kuma da mata kunshi in ya bushe ya wanke mata ya gyara mata ubangiji Allah ya kiyaye Allah ya takaita mu wannan ya rubuta takarda zan bata sai wani sati yana magana ne akan maulidi wani malami yana bayani akan maulidi ya kawo wani hujjoji ibn kasir littattafan wane ne gashi nan da ya kawo in Allah ya sa da in ban manta ba wani sati zan sai mu zo mu bayani akan shi kansa maulidin asalinsa ko ba ka bane sai a ji asalin sai a bar wa mutane hukunci a ji daga ina ya taho ko suwa kuma suka fara shi a wace shekara kuma aka fara shi ba shi kenan ba saboda yanzu ya zo a ƙwararren lokaci sai wani sati in ban manta ba insha Allah wani yana ce a taimaka mai da addu'a kanwar mahaifinsa Allah ya mata rasuwa jiya Allah ya fi mata subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh